عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وأرسلنا نوحا إلى قومه haka muka aiki annabi nuhu bayan mun aiki annabi nuhu muka kiskar annabi nuhu dai bayan nan mun ce muka mun aiki annabi ibrahim alaihi salam aka kawo kiskar da kiskar annabi nuhu kada da da shigo da annabi nuhu cewa ba mana da wuri to shi nuhu din nan da ake magana sa abdullahi nuhu wato in zali gauri ka tuna lokacin da gaya mutanensa innakum la tatuna fahisha ko wallahi kuna zakewa wani mummunan aiki mugun aiki ba su ba kun biya mina din min alalamin wannan mugun aiki ba wanda ya riga ku yinsa a cikin duk duniya tun da aka fari duniya har zuwa zamanin ku ba wanda ya taɓa wannan mummunan aiki sai ku wato liwaɗi Allah kiyaye wato namiji ya hau namiji ya yi jima'i da ita dubura suna ke cike kiransa liwaɗi a wurin billahi duk dabbobin da Allah ya halitta ba muguwar dabba sharar bariyar kamar mutum mai yin duru jaki har wautarsa da haukansa rashin kunyarsa yadda yake zari zakarin yana nuna wa mutane amma ba zai ba zai nufi namiji dan uwansa yake zai masa jima'i ba tauye har har haukarsa rashin kunyarsa ba za ka yana bin tauye dan uwansa ba ba za ka zakara yana bin dan uwansa zakara ba ba za ka kare ya kare dan uwansa namiji yana masa barbara ba kenan a cikin miyagun dabbobin da Allah ya halitta babu babu kamar mai yin nuhu a'udhu billahi wannan suna jiran azaba idan dai ba su tuba ba suna jiran muguwar azaba irin wanda ta sami mutanen annabi nuhu a ga dauke su a kifa a cikin wuta a yi duka da duwatsu a cikin wutar kuma misali ɗauki tun lokacin da ya gaya mutanensa innakum kudin nan da tasunan fahisha da kuna aikata mugun aiki shi ne jima'i wato namiji ya hau namiji a dubu rasa jima'i da ke kudu billahi ma sa wa kuka ya mina da mai malami
أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله na kula tasunan fahisha da na tasunan rijala wa tattauna sabila wa tatuna fi nadikum munkar وما كان إن كنت من الصادقين جواب قومه إلا أن قالوا بنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين miyagun ai- ayyuka da aka ambata suna yi babban abin da shi ne yin jima'i wa namiji a cikin dubura a billahi kuma kuna yin wannan liwani wa tattauna sabila kuna yin fashi yanke hanya kuna yin fashi da makami akan hanya wa tattauna sabila in ka zo sai ka fassara kuna ha- yanke hanyar haihuwa da kowane namiji ya hau namiji ya yi lalata da shi ya ishe ni kowace mace ta yi maɗigo da ‘yar uwarta ya ishe ta to ai da an gama haihuwa kenan wa zai haihu kuma To yadda Allah ya ajiye abin ga namiji ga mace su ta su haihu haka Allah ya ajiye amma canja wannan yanayi mutane annabi Lutu ne su kawo shi suna sun bata amma duk abin da aka faɗa na cewa haula banati hunna sarrakum ina roƙonku ga ‘ya'yana nan duk abin da kuke so ku yi da su kar ku ba ni kunya wajen baƙina ‘ya'yana ɗin nan ana fassara su da matanku domin matan zamanin kowane annabi ‘ya'yansa ne sai da iya tashi aure wanda zai aura da zo matarsa kuma ayar wasu shara'i tana fassara wannan a tasunan rijala a tasunan rijala yana cewa a tasunan rijala wata zaruna ma kalaga da kuma rabu kuma da zuwajikum ku zake wa mazaje ku bar abin da Allah ya halitta muku a jikin matanku أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون kubar abin da Allah ya halitta muku a jikin matanku hakika kurin nan masu ƙetare iyaka ne to wannan ayar ita take fassara sauran ayoyi da suke cewa haulai banati hunna da harulaku banati din nan ba ƴaƴan cikin zahiyar da yake nuna musu kama su yi da su ba a'a matanku ‘ya'yana duk abin da kuke so ku yi da sun mana to saboda haka Allah da warka ta'ala yake gaya musu haka inna kuna ta ga rijara ta tsawuna sabil wa ta tuna fi nadikum munkar sannan ko kuna zakewa mugun abokin dandalinku matattaranku munkar din nan wato in sun zauna a dandalinsu idan wani bako ya zo su fada su yi musu wannan liwaɗi in ban samu bako ba su yi ta liwaɗi da junansu kuma bayan wannan suna da wata ƙa'ida ta tusa wanda ake yin takara da ita irin tusar na mai murya to kowa ta haka ta ta ɗan uwansa dogon murya to shi ya ci ƙwallo cikin abin da ake nema duk dai wannan banna da suke yi don su bata jama'a Allah ke gaya musu haka a tafi yana cewa wata tuna finali kun munkar kuma kana jawaba qaumihi menene amsar mutanen annabi Nuhu da aka musu wannan wa'azi إلا أن قالوا بنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ba ka ce in kai mana magana mun ki denawa ka yi mana faɗa ka yi mana magana mun ki denawa ka ce azaba za ta zo ba to mun ki denawa din azaba ta zo abin da suka ce kenan to kowanne gafurai in su kai ga su gaya wa annabi annabin su haka to azaba ko ta yi kun zuwa ne sun so mu cewa fatina fatina bi ma'aikata ibrahim kun jabin sajidina ko kwaɗi na gwaji na kuka bin mursalina wannan za mu takurin zuwa kenan
قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين annabi Nuhu sai ya koma ga Allah wanda ya yi koshi yace ya rabbi ya ubangiji na unsurni ka taimake ni alal kawai kan waɗannan mutane almufsidina masu banna
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين kamun mala'ikun da aka aike su na halakar da kafiran annabi lulu su je garin annabi lulu sadu sai da suka fara zuwa wajen annabi ibrahim kenan su kai masa albishir da suka je da ganin su sai yi halin nasa nan da nan sai yanka sai yanka musu bijimi ya gyara nama a kawo aji a gabansu sai ya ga lati su ailai aidiyau daga hannun hannun kowa baya zuwa kan nama sai yana kallon su suna kallon sa sai ya ce a'a shin bakin na ko ba mutane ba ne bakin na ko ba mutane ba ne ba mutane ba ne to shi kenan sai suka ce eh gaskiya ne mu ba mutane ba ne mala'iku ne amma mun zo wurin gare su mun maka mun maka albishir amma garin da za mu wuce su ba albishir za mu kai musu ba za mu halakar da su ne za mu isa garin annabi lugu ne za mu halakar da gaburan annabi lugu matarsa tana ciki sai ta yi- ta ji- ta yi- ta ji wannan magana sai ta ji daɗi wa bahikat wa bashiyar naha bi ishaq wani wara'i saba ya ko sai murna har sai dariya sai mala'iku suka ce kin ji daɗi za mu halakar da gabar eh ke kuma alfijirin ki mun zo miki da alfijir za ki aihu ta ce zan aihu yadda nake tsofe tsofe din nan da ni wa haza ba ali kenan ga miji na shi ma ya riga ya tsufa ya riga ya tsufa kuke za ku mini albihir wai zan aihu suka ce a dajiji da min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum wa albayt innahu min majid ya ki mamakin ikon Allah ne Allah ne ya ba da wannan umarnin a gaya muku wannan albishir za ki aifi da sunansa isha shi ma zai aifi ɗansa sunansa yaqub domin muke alfijirin wannan shi gana a suka a ta'ajabi ne na rila a rahmatullah a barka da wani kuma ribai ɗin na wani kuma ne warin ma za ba ibrahim rahu wa ja'adun bushre iyali na fi gomilu da hankalin ibrahim ya kwanta ya ji daɗin wannan albishir da aka yi masa da shi da matarsa sarra uwar gida dama ita kuyangar ta riga ta aihu kuma rashin zaman lafiya tsakanin da uwar gida ya sa annabi ibrahim ya kai ta ya ajiye inda za a maimaita ginin kaba da ita da ɗansa ɗanta isma'il tsakanin annabi isma'il da annabi sa shekara goma sha uku ne to shi kenan sai ya dinga za ku halakar da garin annabi ludu suka ce eh gari in akwai musulmi guda kaza za su iya halakar da garin suka ce a'a idan akwai musulmi kamar talatin za su iya halakar da garin suka ce a'a idan gari ya zo musulmi kaman ashirin za ku yi halakar da gari suka ce a har aka iso kan uku har aka iso kan daya to muna gaya muku wannan garin da kuka ce za ku tufar da shi ku halakar da shi akwai ku annabin Allah a cikin garin annabi Nuhu sai su ga amsa su na mu aran mun biya ai mun bi ka sanin wanda suke cikin garin annabi Nuhu da mutanen da imani da shi mun bi ka sanin wannan ba za mu halakar da su ba za mu tsiratar da su shi da iyalansa da wanda suka yi imani da shi duk ba za su halaka ba za mu fitar da su kafin mu kifa garin su ba za su halaka ba amma akwai matarsa kamira ita kan tana cikin waɗanda za su halaka dama alkurani ya gaya mana garballahu masalan illazina kafaru murata nuhin wa murata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فكانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا ubangiji yana gaya wa manyan mata na musulmi ku karfa ku yarda ku dogara da abin da Allah ya ba ku cewa mijinku kaza ne mijinku kaza ne akwai mata wanda Allah ya buga misali da su matar annabi Nuhu ɗaya daga cikin ulul azmi na rusuli akwai matar annabi lutu ɗaya daga cikin annabawa mursalai amma ba su bi hanyarsu ba sun haice su ranar lahira su waɗannan mazaje za su ga aljanna su kuma kan za mu ce wuzo uskuran nara ma'addafilin ku shiga wuta tare da masu shiga wuta dama Allah ya gaya mana matar annabi lutu kafira ce matar annabi lutu kafira ce kuma za su shiga wuta ba za su tafi tare da mazansu kamar yadda wani wuri ƙur'ani yake cewa hum wa azwajun fi zilalin al-ra'ib muttaki'una to wannan banda su a'a wato amun urida bil khusus kaman kowa da kowa ne amma ana nufin waɗansu ne banda waɗansu saboda haka ne Allah ya ce mana zai tsiratar da annabi Nuhu da annabi Nuhu da ƴaƴansa wanda suka yi imani da shi amma banda matarsa ita kam za ta wanzu cikin wanda suka halaka bayan annabi Ibrahim ya jayayya da mala'iku akan haka kazan sai suka iso daga ganin su sai annabi Nuhu ya ɓata rai ga sun fito cikin surar samari kyawawa kuma ya san halin kafiran garinsa la karkar kunyata ne a cikin bakina kar kunyata a cikin bakina sai bakin suka ce ya nudu in na rudu rabbi lan yasiru ilai fadl bi alika bi ghaitin min al-layl mu ba mutane bane karka damu mu mala'iku ne kuma za mu halakar da su kamar yau shi kenan suka ce da asuba har zuwa asuba sai suka ce alisa su bi qarib ai asuba hin ba ne da ne bai ina kusa ne to haka dai aka yi inna alaha kanu zalimin mutanen wannan gari wanda za a azabtar da su a ɗauki garin su a sama a koma kibe cikin wuta a ita jiban su a cikin wutan kuma da duwatsu tsohon gwanin wuta su suka zalunci kansu shi ya za aka musu wannan
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
قال إن فيها لوطا قالوا لا نعرف من فيها ننجي له أهله إلا امرأته كان من الغابرين annabi ibrahim yake musu wannan garin da kuka ce za ku kifar da shi ku halakar da su akwai ba annabin Allah cikin gari shi ne annabi lulu suka ce ai mun fi ka sanin wanda suke cikin gari na na da wuya لنجينه والله إذا بقيت النبي لولو وآله بإيالانه إلا ورانه زي ما تنسى كافرا نان كان إذا كم ذات وزوج من غابرين أكيم وانتظر الحلقة ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين فلما إن جاءت رسلنا لوطا أوذي بهم وذاق بذرعا قالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين da wannan baki suka zo wajen annabi lulu shi abin ransa ya bashi da zuwansu wa zaqa bihim zar'an wato abu ya takura ya takura gare shi abu ya takura gare shi shi ya bi maza ka zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan suka ce kada ka ji tsoro kar kai baki ciki inna munajjuka wa alaka mu masu tsirsa ta kai ne kai da iyalanka illa murata gaban da wannan kafiran matar taka ita kam karan ta wasu min al-ghabi da cikin wanda za su halaka
إنا منزلون على أهل inna munziluna ala ali hadhihi هذه القرية رجلا من السماء بما كانوا يفسقون al-qaryati rijlan min as-sama'i bima kanu yafsukun inna mu inji mala'iku munziluna ma saukar da ala ali hadhihi al-qaryati rijlan azaba min as-sama'i daga sama bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi wanda an yi musu gargadi an yi musu gargadi ba su wazatu ba har annabi lulu na ce alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid al- za a rasa mutum mai hankali ɗaya daga cikin ku wanda za a magana da shi
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون حقيقة sadun garin annabi lutu mun bar gari ya zama ayatan bayyanatan aya bayyananniya da gaunin ga mutane ya ke nuna tsakanin madina da sham ake samun garin wato wuri ya yi rami ya yi zurfi wurin akwai ruwa baki irin mai wari saboda ya zama aya ga mutane ya zama wurin kallo inna ah, على آل هذه البيت رجزا من السماء بما كانوا يسلكون ولقد تركنا منها آية بينة حقيقة منبر آية بينانية حزوى كرشن زامني لقوم يأكلون كمتاني ما سهنكلي في أمواني دهنكلينسو su daina ƙaryata annabawa su daina ƙaryata malamai magada annabawa su bi umarnin Allah da bayanin Allah وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين إلى مريم أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين kamar yadda mun kissanta man kissa annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Dudu da ah, za mu kissanta maka kissar annabi Shu'aibu a Madiyana ko ila Madiyana ko ko arsalna mun aika ila Madiyana zuwa ga garin Madiyana wato an sa garin an sa wa garin sunan mutum ne daga cikin 'ya'yan annabi Ibrahim akhahum shu'aiban dan uwansu muka aika a garin annabi shu'aibu fa qala ya qawmi budullah da ku da yaji abin da ya faɗa musu ya ku mutane na ku bauta wa Allah warjul yawma al-akhira sannan kuma ku gaunaci gamuwa da Allah ranar lahira ku yi aiki mai kyau don ku ji daɗin gamuwa da Allah ranar lahira wala ta sauran da musulina kada ku zama masu yawo da ɓarna a bayan ƙasa kuna masu ɓarna
فكذبوهما فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأتوا من المسلمين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين يا أكي أيدي يسد أيكم الله fakazzabu sai suka karyata shi nan da nan fa azzo sai suka wayi gari jazimina suna gurfane a bayan ƙasa sun mutu sun halaka dama an daɗe ana yi musu fari da aka daɗe ana musu fari shi kenan sai Allah ya saukar da girgije girgije sai ya yi inuwa sai duk suka taru ƙarƙashin inuwa suka taru ƙarƙashin inuwa to shi kenan sai ya zama azabu yawon zulla innahu kana azabu yawon azim sai da suka gama taruwa ƙarƙashin wannan inuwa ta wannan girgije sai aka sako musu wuta ta hanyar girgijen sai suka halaka wala ta saurin rukun
وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وآدم وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين wato adam wa samudan ba kawo tartibi ba na tarihi saboda a biya wasu bukatu na masu jin wa'azi daga annabi nuhu ne sai annabi hudu wanda aka haife shi wajen adawa daga annabi hudu sai annabi salihu wanda aka haife shi wajen samudawa sannan ko wajen annabi nuhu sannan ko wajen annabi ibrahim to sai aka gabatar da waɗannan don biyan wata bukata ta masu yin wa'azi wa adam wa samudan aka muka halakar da adawa bayan annabi nuhu da iska birihin sarsarin asiya سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعي kannan mu'ajazu na filin kawiya wato iska aka sako musu mai ƙarfin gaske mai tumɓuke itatuwa ba abin da kake gani a garin sai gawaye kamar an sassa dibinai a garin kwana bakwai saɓar yarin masamaniya ta ayyami wuni takwas darare bakwai duk suka halaka wa'azzahu la tari illa masakinahu sai ya zama garin ba abin da ya sauri abin da za a gari sai manya manyan kangaye dukkan kuna bi kuna su ainihin adawa suna can kudanci yaman ne wajen hadar mauta wa samudan samudu kuma suna nan a kan hanya garin annabi salihu kenan wa adamu samudan وقد تبين لكم من مساكنهم mun riga mun gaya muku dai ko waɗanne abin da ya same su da yadda garin su yake kubirin afsalatin wa kasirin mace kowanne sai dogon kango ya saura sai ba kowa sai kuma rijiya ba mai sha ba mai shayarwa duk an halaka saboda ƙayyata manzanni saboda haka mutanen makka ku ji tsoron abin da ya samu waɗannan musu da ma a saba kama nuhin a kama hudin a kama salih a ma kama nuhin min kun biwayi ina jin tsoron abin da ya samu kafirar annabi nuhu da kafirar annabi hudu da kafirar annabi salihu kafirar annabi nuhu kan garin su da garin garin ku da garin su ba nisa ga sunan kuna bi wani lokaci da yamma wani lokaci da zubayi suke bi ta garin su a hanyar fitocin ku na sham wa gatta bai rufin masakin ne wa zai yi lamun shaidanu a marahu wa sadda humani sabili shaidan ya kawata musu ayyukansu na kafirci da ɓanna wa sadda ya tsare su gabarin hanyar allah wa kanu mustafsirina abun mamaki ba kuma da hankalinsu da basirarsu ne ake ɓadda su ga hankali ga basira amma hankali bai amfani ba basirar ba ta yi amfani ba
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وكانوا قوما سابقين
وقارون وفرعون وهامان فلما جاء موسى بالبينات فاستكبروا عندما كانوا سابقين كلنا اخذنا بذنبه الا الى قيامه وقارون وفرعون وهامان wanda suka sha daɗin duniya suka sha wahala don ƙaryata manzanni akwai ƙaruna mai dukiya da fir'auna mai mulki wanda ma yake ce wa mutane an rabbukum da alim ni ne babban ubangiji kuma daukaki amma ya gamu da wahala aka halakar da shi cikin ruwan kullum wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana da hamana babban wazirin fir'auna duk mun halakar da su wannan magana duka ana gaya mutanen makka ne domin annabi ya kusan tashi kenan daga makka zai kuma madina sura ɗaya kawai aka saukar bayan wannan sura ita ce wailu lil mudaffirina ita kadai aka saukar bayan wannan suratul ankabuti a makka sai kuma aka shiga hijira a can kuma a hanya an saukar da su suratul isra'i suratul kasasi da sauran surori a hanyar zuwa madina wa adam wa samudan wa gattabe nufin masakini wa zailam shaitanu amarahu wa saddama ni sabili wa kanu mustafsirin wa qarun wa fir'auna haman barkan jam musa bil bayyinati hakika annabi musa ya zo da hujjoji bayyanannu masu nuna hanyar Allah don a kaucewa shiga haraka irin na fir'auna domin shi fir'auna ba yana shiryar da mutane hanyar shirya bane da yake cewa ma hadikum illa sabilar rashadi ƙarya yake yi cewa ma amru fir'auna bi rashidi umurnin fir'auna ko shadin fir'auna babu shiriya a ciki sai dai bata wa qaruna fir'auna haman ولقد جاء موسى بالبينات حقيقة أن موسى يازم له جوجي بينانو فاستكبروا سيزك هل إبليس لنا داما mutum ba zai shiga wuta ba sai ya dauki wani hali na iblis ya mai da shi halinsa halayen iblis an karanta mana su a cikin qur'ani abi wastakbara wani wuri ake cewa abi wastakbara ya ƙi bin umurni ya yi girman kai yin bin umarni daga fadan Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya shiga wuta girman kai ai girman kai a kibin ayoyin Allah a girman manzon Allah da maganganunsa yana kaiwa mutum ya shiga wuta wani wuri kuma illa cewa iblis ya ki hada kai da masu sujjada ba yi sujjada da su ba wato kin bin hanyar mutanen kirki da sauransu ko yaushe a kawo kisar iblis za a ga an bibita wani abu daga cikin abubuwansa na halakarwa kuma kanu sabiqina ba su tsere mana ba mun kama su mun halakar da su فكلنا خلنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
وكلا أخذنا بذنبه ومنهم من ألزمنا عليه هازبا ومنهم من أخذته السيهة ومنهم من خسفنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون duk waɗannan kafirai da muka lissafa maka su kowanne daga cikinsu ƙungiyoyinsu tun daga kafirin annabi nuhu ɗin da na annabi ludu da na annabi ibrahim ɗin da adawa da samudawa ɗin dukkansu gaba ɗaya kowanne mun kama shi da zunubinsa mun halakar da shi da zunubin nasa wa kullum akalna bi zambi wa minhum a cikin kafin akwai manazarna li hasiban wanda muka sakan masa tsagon kwani suka ta dukansa kamar mutanen annabi ludu kenan manazarna li hasiban wa minhum man akhadhathu sayhatu a cikin kuma akwai wanda ihu aka yi musu ka halaka kamar mutanen annabi salihu kenan wa minhum man agharqna a cikin zaro wanda muka durmuyar da su cikin ruwa to mutane annabi nuhu a cikin tufana to mutanen fir'auna a cikin kulzu wa minhum man agharqna wa ma kana Allah yazlimahu wa minhum man khazawna bil ard a cikin su akwai wanda muka je kasa aya ardu kuzihi kasa ki hadiye shi ta kuma hadiye shi kamar fir'au kamar qaruna kenan ومنهم من نزلنا لهاتبا ومنهم من خذلنا السيها ومنهم من خذلنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمهم ألا هلكت دسو cewa ba su laifi Allah ya halakar da su a laifi suka yi wa Allah Allah ya halakar da su shine yin umurnin yin umurnin annabawansa walakin kanu anfusahum su ne suka zabi cikin su da su yin umurnin Allah ta hannun annabawa
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أول البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون misalin waɗanda suka kama dodanni suka ce su ne allolinsu kaman gizo-gizo ne wanda ta yi ɗaki kamar sai ɗan kabuti ta kazarbaita wa inda awon albuyuti a cikin ɗakuna duk na duniya ba ɗaki mai rauni kamar ɗakin gizo-gizo baya maganin ɗari baya maganin sanyi ko baya sutura haka dai yake a lalace da baitul an kabuti laukanu ya adamu da sun sani da ba za su bauta wa dodanni su bar Allah ba a bauta wa Allah shine hankali bauta wa dodanni halaka ne da aka buga wannan misali gizo-gizo sai ta je wajen Allah tana kuka ta ce ya Allah kai ka halicce ne da rauni kuma kai ka sa ayyuka na suke da rauni amma ga shi ka buga misali da ni ana ta mun dariya sai Allah ya ce mata a ba ki yarda da darajar da na baki ba ne lokacin da annabi ya gaura daga makka zai koma madina ya shiga kogon dutse na tura ki kika je kika sake bakin kogon kika sake bakin kogon da kafirai suka zo suka ga kin yi saka suka ce ai wannan sakan nan na gizo gizo ba yadda za a ce akwai mutane a ciki ba na ba ki daraja a wannan ba sai ta ce wallahi na gode Allah Allah na gode إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما تكون من دوني من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله سني الله يعلم هنا سندع ما تكون من دوني من شيء duk abin da ke bautawa na wani Allah dodo ne ƙerare kamar dodon azurfa ko dodon zinariya ko dodon wani ƙarfe ko kuma sassaƙacce wanda aka sassaka ana bauta masa kowanne ko kuma dodo wanda yake na iblis wato shaidan a cikin zuciya shi ake bi ake bauta masa ko kuma son zuciyar da kanta ko kuma shaidan da kansa duk wanda kake bautawa ba Allah waje Allah yana sare da shi kuma a lalace yake kuma ka yi asara Allah da ya yi ka ya baka iskansa kana shaƙa ya baka ruwansa kana sha ya baka nononsa kana sha ya baka abincinsa kana ci ya baka namansa kana ci ya baka wurin zama ya baka iyalai ya haɗa ka jama'a da jama'a ɗebe maka kewa ya baka lafiya ma duk da haka ka bar shi ka je ka wuta abin banza hakika ka yi asara cikin rayuwarka kai mai hoton wurin Allah ba Allah ba inna la ya'lamu ma takunu min duni min shay duk abin da ke bauta ba Allah ba Allah yana tare da abin ko bai da wani amfani ba zai amfane ka ba in ka bauta masa ba zai cuce ka ba in ka ki bauta masa wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi shine mai hikima
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وأن مثالين كنت بقاوة ضرب الله مثلا كذا كذا كذا ضرب الله مثلا كذا كذا ضرب الله مثلا كذا كذا وأن مثالين كنت بقاوة متالي وتلك الأمثال نضربها للناس منا بقاوة متالي وأن مثالين في مثالي in an buga shi yakan jawo abin da yake nesa ka gan shi a kusa abin da ba da jiki sai ka gan shi kamar yana da jiki yana motsi a gabanka abin da yake na nesa sai ga ya dawo kusa shine amfanin misali da ake buga amma ya ha ba mai halkan hankaltar waɗannan misalai illal alimuna sai mutanen da suke da ilimi da hankali
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Allah shi ne ya halitti sama da ƙasa dodo bai da komai balle halitti wani abu. Harkar Allah su da bil ya halici waɗannan sammai da gaskai ya halice da gaskiya ba don wasa ba ba don a yi masa wasa a cikinsu ba a'a don a yi masa ibada saboda haka ne ma idan ka wuce wannan alam da muke ciki na wannan na jikuna da ka fara cikin alamin malakutu za ka yadda ba abin da suke a can sai bautan Allah yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturuna dare da rana ba sa yankewa don ba sa cin abinci balle su zaga ba sa shan ruwa balle su tafi ne ba sa aure balle su yi wankan jaraba ba abin da suke dare da rana sai ibadan Allah har kuma ka wuce alamul malakuti alamul anwari ka je alamul asrari alamul jabaruti nan ma haka za ka zamu ba a komai sai bautan Allah ba abin da zai shagaltar da wanda yake wurin sai dai bautan Allah haka in ka wuce wurin ka je alamu lahuti can ma banda bautan Allah ba abin da ake yi sai bautan Allah shi kadai wajen ganin sanar da ibuwa na ma ya fi ba ilal alimu halagar lahu sama wa ta rasa bil haq Allah ya halitta sama da ƙasa da gaskiya ba da wasa ba inna fi zalika la'ata lil mu'min inna fi zalika hakika cikin wannan halittar sama da ƙasa ba da wasa ba ya yi da ayatan aya lil mu'min ga masu imani
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأن miyagun halaye waɗanda suke jan mutum ya lalace ya zama bawan duniya ko bawan shaidan ko bawan dodo ko bawan son zuciya suna da magani me maganin su za a fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne shugaban dukkan halitta ya kace maganin su utul ma uhiya ilayka min alkitabi ka yawanta karanta qur'anin da aka saukar maka ya rasulullah kai kuma dan uwana musulmi tunda yake an maka umurni ka bi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyinka kai ma ka karanta alqur'ani utul ma uhiya ilayka min alkitabi in ka ce ai ni ban haddace qur'ani ba a ce ina ce dai ka haddace qul huwallahu eh to kare karanta qul huwallahu ko wace kafa uku ka karanta Allah zai rubuta maka sauka alqur'ani saboda kar a sake kar a sake kar muke ji bai haddace qur'ani ba a ko baka haddace qur'ani ba ga abin da ka iya haddacewa Allah zai baka ladan waɗanda suka haddace qur'ani in dai kana karanta qul huwallahu kafa uku saukan ƙur'ani kenan in ka yi talatin sauka goma in ka yi ɗari uku ka ga ka yi samu ƙur'ani ɗari sauka ɗari kenan saboda kar a sake wannan duniya ita ce irin da ake neman lahira kar a bari ta wuce a banza udur ma uwe ne ga mil kitabi wa aqimi sala kuma ka tsaya ka ba da sallah farilla da nafila maganin miyagun ayyuka kenan karatun ƙur'ani da sallah farilla da nafila kuma a yi su cikin natsuwa a ba da haƙƙinsu su sallolin a koma ga Allah lokacin da ake karatun sallah din hujjul ma huwa ilayka min alkitabi wa aqim as-salah inna as-salata dan ka san ita sallah tanhi tana hani anil fahsha'i wal munkari za ta hana mutum aikata aikin mutanen annabi lutu haka kuma za ta hana mutum aikata zina a wuzu billahi inda yana sallah mai kyau in ka ga mutum yana sallah mai kyau kuma yana yin ta kullum amma bai daina shan giya ba bai daina liwaɗi ba bai daina neman mata ba to sallar ce ba ta shiga ba tukuna dole da ta shiga to wayannan ba za su ba domin in ya riga ya yi su da kyau imani ya shiga zuciyarsa duk wanda imani ya shiga zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yaznihu mu'min la yasriqu sariqu hina yasriquhu mu'min la yashrabu al-khamra hina yashrabu mu'min mai zina musulmi lokacin da yake zinan nan eh musulmi ne amma ba mu'mini bane da mu'mini da imani sai ya hana cin zina haka musulmi mai yin liwadi a'udhu billahi lokacin da yake aikin lubun nan to iye musulmi ne tun da wannan ba ridda bane amma ba mumini bane da yana da imani da imanin da yana masa wannan mugun aiki ha kuma shan giya in kaga musulmi yana shan giya to musulmi ne amma ba mumini bane da mumini ne imanin sa zai hana masa shan giya haka kuma sata haka kowa nayi duk abubuwan da ka sani marasa kyau ne to rashin imani ne yasa mutum yake yin su daga imani ya zauna masa zuciya to zai rabu da wa'annan miyagun ayyuka ba sai malamai sun masa wa'azi ba shi da kansa ne zai wa kansa wa'azi ta hanyar shi ainihin ita sallan take masa wa'azi ta shiga tsakaninsa da waɗannan miyagun ayyuka utul ma uhi ilayka min alkitab ka yawanta karatun abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wa aqimis sala ka tsaya da sallah da farillai da sunnoni ka sa hankalinka cikin sallar ka yi ta da kyau da natsuwa sallar farilla da sallar sunnuni wa aqimi sala inna salata salla tanhi tana hanin anil fajai wal munkar tana hana mugun abu mugun abu na alfaja ma'ana alfaja zina ko ludu wal munkar munkar ko abun da ke bayi da ke wajen shari'a bayi da ke wajen hankali mai hankali ma ya san wannan abu ba shi da ke koda bai yi karatu ba inna salata kan yi wa shaya munkar wa la zikrullah akbar kuma in ka hada da zikirin Allah to magani ya fi ci ga karatun qur'ani ga kulawa da sallah ga zikiri to magani ya fi ci Allah zai kiyaye ka wannan fassara kenan wata fassara kuma wala zikirullah akbar da karatun qur'anin da sallar duka wato yawan zikiri ya fi ya fi su hakika karatun qur'ani yana da martaba yana da daraja hakika sallah da tana da daraja a wurin Allah da mutum bai yi ta ba musulmi bane amma yin zikiri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutum zai dauki dukiya ya gabar yana raba dukiyar har ya kai iyakan gabar yayi yamma har ya kai iyakan yamma yana raba dukiyar sadaka wannan kuma ya dauki takobi yayi gabar yana jihadi yayi yamma yana jihadi duk waɗannan mutane mai yin zikiri ya fi su samun lada saboda ka a yawanta zikiri a yawanta zikiri a yawanta zikiri ba abinda ya fi komai tseratar da bawan Allah shiga wuta kamar zikiri a mai da hankali zikiri in ka cire shi daga cikin sallah sallah ba sallah ba ce dungure ne kawai ka zo za ka yi sallah ba ka yi kabbara ba domin ka ce Allah akbar ka yi zikiri in ka karanta fatiha ka yi zikiri in ka karanta sura ka yi zikiri in ka yi ruku ka yi zikiri domin ka ce Allah akbar in ka dago sami Allahu liman hamidahu ka yi zikiri ka koma ka ce rabbana wa lakal hamdu ka yi zikiri in dai ka jira waɗannan zikirorin cikin sallah sai sallah ta tashi ba sallah ba amma zikiri ko ba ka da arwala in ka yi shi zikiri ne karɓaɓɓe in Allah ya yarda za a baka ladansa saboda haka yawanta zikiri a yawanta zikiri musamman la ilaha illallah musamman salatin annabi salatin annabi in kai da Allah zai maka goma irin nasa in kai annabi salati goma Allah zai maka salati ɗari irin nasa in kai wa annabi salati dari Allah zai maka salati dubu irin naka in kai wa annabi salati dubu to Allah ya yi alƙawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi sa sallallahu alaihi wasallam kada kada mutane su sake wannan rayuwa ta tafiya banza a cika ta da ayyuka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba lil mu'minin fi sayyidi istighfarun katir wato aljanna ta yi daɗi ta tabbata da mutumin da aka samu istighfari da yawa cikin littafinsa a yawanta zikirin Allah a yawanta zikirin Allah in za ka shiga ɗari ƙawwaliyai bismillah in ka je ba za ka iya shiga ɗari ƙawwaliyai ko tijjada irin tamu ko kadiriya irin ta yan uwanmu ko shazaniya ko wace ba to ka kama zikirin da kai da kanka amma ka san fa wato aiki wanda bai shiga cikin ɗariƙun waliye ba kamar dai mai aikin da in ka yi aiki akwai biya in ba ka yi aiki ba ba biya amma in ka shiga cikin ɗariƙun waliye kamar wanda ya tsara sunansa ne a cikin babban kamfani na gwamnati ko ka yi rashin lafiya sun za su kai ƙasar waje ko za su riga biyan ko ba ka zuwa ofis amma idan aiki biya rashin aiki rashin biya aiki biya rashin aiki rashin biya shine in ka kama da kanka ka ga yin zikirin ba karba wajen wani bawan Allah kamar Shehu Tijjani ko sai ko sai da Abdulkadir ko Ali Shazali da sunan dai bayin Allah wanda dama Allah ya ajiye su ne don su zama wasila zuwa gare shi a yawan zikirin Allah wa zikirullah akbar والله جل يعلم يا ثم ما تصنعون ابن في اي كتاب الحمد لله الحمد لله jama mai masu neman addu'a wurin wanda biya bukatun mu wanda biya bukatun mu Allah biya bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ji ga mu Allah da ya yi kiyayen mu da ba da mu amin Allah zaka ji mu da alheri kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan sabuwar gwamnati da muka zaba Allah ba ta ikon aikata ayyukan alheri Allah ba ta ikon tura sharri dama ma nan siyasa akwai alheri wanda ya ƙasa ba za su iya kawo shi ba sai gwamnati akwai sharrin da ya gagari yan ƙasa ba za su iya ture shi ba sai gwamnati da sai aka samu su mazaje suka yi ɗamara suka buga kirji ga mun tsaya a gaban ku alherin da kuka ce ba sai gwamnati ce za ta kawo muku ku zaɓe mu kuma zuwa gwamnati za mu kawo muku alheri sharrin da kuka ce ba zai turu ba sai ta hanyar gwamnati ku zaɓe mu kuma zuwa gwamnati za mu tura muku sharrin shine malin siyasa dama da muna fatan alkawarin alheri da suka yi mana za su kawo mana Allah ya taimake su kawo sharrin da suka alkawari za su ture mana Allah ba mu sa'a su ture mana shawarin a samu zaman lafiya a Najeriya da kwanciyar hankali kamar yadda aka saba albarka na sallallahu alaihi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kiyaye mana kiyaye mana jama'a Allah kiyaye mana kiyaye mana jama'a Allah kiyaye mana kiyaye mana jama'a
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا يعصم طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء